hukunce-hukuncen azumi ko bayanin ladubban azumi domin magana game da azumi hukunce-hukuncensa ladubbansa falalarsa magana ce wadda ta yawaita a wannan kwanaki akan kowane mimbari a wurin kowane karatu a cikin kowane shiri cikin shirye-shiryen kafofin watsa labaranmu idan har mutum zai yi sai ya zama maimai a madadin haka na fifita haɗuwar mu yau ta zanto bincike ne game da hanya hanya ta samar da gida na gari iyali na gari wanda ita ce tubali na ginin samar da al'umma ta gari jama'a ta gari ƙasa ta gari samuwar gidaje na gari waɗanda masu su za su arzita za su zauna cikin walwala da farin ciki da ƙaunar juna da girmama juna irin gidajen da kowane ɗaya ke mafarkin samu mazanmu da matanmu sananne ne cewa al'umma tana ginuwa ne daga gidaje kamar yadda gidaje da iyali suke ginuwa daga miji da matarsa yayin da gidaje suka ginu suka yi kyau al'umma za ta yi kyau za ta ginu yayin da gidaje suka lalace, suka tagayyara, suka zanto ba farin ciki a cikinsu, al'umma za ta samu halin, za ta samu kanta cikin halin kakanikayi, ta rushe, ta wargaje, ta ɗaiɗaice. Bayanin da nake so in yi, ƙidaya waɗansu ɓangarori da waɗansu muhimman al'amurra, waɗanda samuwarsu su za su lamunce mana samun gidaje na gari sannan al'umma ta gari. Abu na farko, ƙaunar juna, san juna tsakanin miji da batarsa, ƙaunar da san da zain da su zuwa ga ‘ya'yansu, su so iyayensu, su so junansu, wa ya so kanansa, kane ya so wansa, sawa'un uwa ɗaya uba ɗaya. ko uba ɗaya ko uwarsa daban su zanto masu ƙaunar juna a dunkule akan samu wannan ƙaunar juna ne a tsakankanin ‘ya'ya yayin da aka samu cikakkiyar ƙaunar juna da son juna a tsakanin ma'aurata guda biyu shi kuma so ko abin da ke ƙara haɓaka so tabbatar da ma'anar abin da ake kira azzawaj a cikin harshen larabci aure wanda fassararsa shine dunkulewar mutane biyu su zama kamar gangan jiki ɗaya suna tunani iri ɗaya da manufa iri ɗaya ba mai tunani dan karan kansa kadai ba tare da ya hango makomar dan uwansa ba tsakanin miji da matarsa so yana bunƙasa a tsakanin ma'aurata guda biyu idan akwai kyakkyawar mu'amala idan akwai kyakkyawan zama wanda ke cike da fahimtar juna an karɓo hadisi daga ummuna Aisha Allah su kare yadda a gare ta tace kuntu ashrabu wa ana ha'idun min ina'in nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fa yada'u fahu ala mawdi'i fiya fa yashrab wani lokaci dukan ɗauki kofi daga cikin kofunan da manzon Allah ke shan ruwa da su ina cikin kwanakin al'ada sai in sha ruwa da wannan kofin ajiyewa ke da wuya sai manzon Allah ya tarbi ɗauki kofin ya sha ruwa da shi ya ɗora bakinsa daidai inda na ɗora bakina na sha ruwa don nuna mun ƙauna da nuna mun yana tare da ni wa a ta'arrakul arak wa ana ha'idun thumma unawilihu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fa yada'u fahu ala mawdi'i fiya nikan tsotsi kashi ko in guiguyi kashi sai manzon Allah ya karba ya tsotsa ta inda na tsotsa ya ɗora bakinsa ta inda na ɗora bakina kamar yadda Imam Muslim ya rawaito hadisin an karbi wani hadisin daban daga ummu na Aisha Allah ta kare da a gare ta tace na kasance ni da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mukan yi wanka bokiti daya a tsakanin mu da juna ina riga shi sa hannu yana kokarin ya riga ni sa hannu har ma in rinka cewa da shi kyale ni in diba kafin ka diba kyale ni in diba kafin ka diba a daidai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke magidanci dan shekara hamsin da wani abu a duniya ummu na aisha tana yarinya bata kai shekaru sha biyar ba a duniya wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito an karɓo wani hadisin daga ummuna aisha Allah ta kare ta a gare ta da kanta take cewa qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ba'da nisa'ihi thumma kharaja ila al-musalla wa lam yatawadda wata rana annabi yayi alwala zai fita masallaci kafin ya fita dan tsokana da wasa da matarsa da dauke mata kewa sai ya kama hannun ɗaya daga cikin matansa ya sumbace ta ya yi kisin ɗinta sannan ya fita masallaci ba tare da ya maimaita alwala ba wannan hadisi malaman hadisi guda hudu suka ruwaito shi tare da imamu ahmad dan hanbal kaga wannan nau'i ne na kauna nau'i ne na yin dukkan waɗansu abubuwa da ke sabunta kauna da soyayyar juna tsakanin ma'aurata guda biyu ko da an kwan biyu ko da an fara wato gajiya da juna ko da an fara kosawa da juna akwai salo na rayuwa da za a ɗauka, akwai tafarki abin bi wajen mu'amalanta da juna wanda zai jaddada wa juna soyayyar juna da ƙaunar juna. Kuna ‘yan shekara hamsin sai ku rinka tunani irin na ‘yan shekaru sha biyar. Sai ku hanga baya da tabaran ku na hangen nesa ku tuno shekaru ashirin da suka wuce don ku ɗauke wa kanku kewa. Abu na biyu rahama da jin kai. Kowane ɗaya ya ji kan ɗan uwansa, kowane ɗaya ya ji tausayin ɗan uwansa. mata ta rinka jin tausayin mijinta dangane da ɗaukar ɗawainiyar rayuwarta da na ‘ya'yanta a wani lokaci da na danginta da na ‘yan uwanta da zumunta duk miji ya rinka yi. Ɗawainiya ta makarantar yara, ɗawainiya ta tufafi, ɗawainiya ta kiwon lafiya dukkan wannan wani abu ne da ya kamata mace mai hankali idan ta tuna ta rinka tausayawa mijinta. Shi kuma ya tausaya mata laruran ɗaukan ciki. kwarnafi da amai da magwas tun yana ƙaramin ciki har ta girma tun tana da kuzari har ta zanto ba ta kuzari tun tana iya cin abinci har ta kasa ci ya tausaya mata lokacin naƙuda ya tausaya mata bayan ta haihu yaya yaro ke hana ta kuka yaya yaro ke hana ta sakat daidai lokacin da kai kana barcinka ya tuna tun lokacin da take da juna biyu ita ce abin fallasa ya samu kai kam abin fallasa bai same ka ba inda namiji zai tara da matarsa guda hudu su yi ciki su duka lokaci guda babu wata alama da za ta nuna hakan lokacin da ya karya hularsa ya fito za shi kasuwa ko zai je ofis amma ita ko kowa ya ganta zai ganta tana ɗauke da juna biyu kuma kowa ya san ba ruwan yankari ta sha ba akwai wani abu da ya faru ya ji tausayinta ya ji kanta ya tuna ɗawainiyar 'ya'yansa nawa ta haifa masa ɗaya biyu uku hudu biyar duk sun yi dabdala a cikinta duk sun haifar mata da komada a jikinta sun fitar da ita daga hayyacinta ya tuna lokacin da ya ɗauko ta daga gidansu ‘yar autar mata san kowa kin wanda ya rasa da yadda yanzu ta zama kaya sai ya ji tausayinta sai ya ji kanta ko da soyayya ta kau tausayi da jin kai kuma yana nan ubangiji ta'ala ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun yana daga cikin ayoyin Allah, ya halicci matanku daga jikinku, domin ku samu natsuwa da su, kuma ya sanya soyayya da rahama da jin kai a tsakaninku da juna. Abu na uku, kowane ɗaya daga cikin ma'aurata ya lura da haƙƙin ɗan uwansa a kansa, miji ya kiyaye haƙƙin da yake kansa na ciyarwa da tufafi da zaunar da mace a gida mallakarsa ko na haya da haƙƙinta na kwana da kyakkyawar mu'amala. duk wannan ababai zai yi su gwargwadon yadda Allah ya yi bayani bil ma'ruf ubangiji yace li yunfiq zu sa'atin min sa'ati zuwa ƙarshen aya lalle mai yalwa yayi ce fanan gidansa da tufafin iyalinsa gwargwadon yalwarsa wanda ko aka takaita arzikinsa ya ciyar yayi tufafin gwargwadon ikonsa ubangiji yace wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf uba ne ke da haƙƙin ciyar da iyalinsa da yi musu tufafi ta hanya da ta dace a shari'ance ba tare da ƙwauro ba ba tare da almubazzaranci ba ubangiji yace askinuhunna min haythu sakantum ku zaunar da su mahallin da ku kuke zaune manzo sallallahu alaihi wa sallam yace ibda bi nafsika thumma bi man ta'ul fara da kanka sannan kuma biya bukatar wanda dole ne ka ciyar da shi wanda yake karkashin ka manzon Allah ya bayyana cikin wani hadisin kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqut ya ishi mutum kayan laifi a kafi dangane da wanda ya zama wajibi ya kula da shi matarsa, ‘ya'yansa, suturarsu, abincinsu da sauran matsalolinsu na rayuwa. Wannan haƙƙin miji kenan, dole ya kiyaye shi. Mata, ta san cewa dole ta yi ɗa ta san cewa hidima ta cikin gida aikinta ne dafa abinci tsaftace gida tsaftace ɗaki kula da tsaftar kanta da ta yara da kula da yaran tsari jera kowane irin abu inda ya dace miji ya samu kansa a cikin wani yanayi mai ban ƙaye wata 'yar ƙarƙannuwar aljanna ta duniya wadda za ta rinka tunatar da shi ta kwadaitar da shi aljannan lahira haka ake so ki mayar da gidansa kai kai wancan ita ta yi wannan daga nan abu na hudu kowane ɗaya ya san ina ya kamata ya tsaya miji ya san salahiyya ta sa ina daidai fawa ɗansa take mata ta san ina daidai alfarmarta take ina daidai huruminta yake miji ko shakka babu shine shugaba a gida shine mai umarni da hani shine mai kiyayewa shine dan gadi a gida mace ita ake umarta ita ce ya zama wajibi ta yi biyayya ga mijinta cikin duk abin da ba saban Allah ba amma wannan baya nufin cewa mace ba ta da gudunmawa wajen shawara ba ta da gudunmawa wajen bayyana ra'ayi ba ta da gudunmawa wajen ta kawo wani abin da take ganin zai zama alheri ga mijinta ko ƴaƴansu tana da ta cewa akan wannan kamar yadda wannan baya nufin cewa miji kullum zai hau kujera ne ta shugabanci ya rinka jin ni ne shugaba ta yadda babu sassauci a cikin lamarinsa a'a miji aboki ne miji babban wane wani lokacin miji yakan kusa ya zama uba yana da tausayi irin na uba wajen mu'amalantar matarsa yana da jin kai irin nawa ko kane wajen mu'amalantar matarsa yana da kakaci da wasa da zolaya irin na abokanai wajen mu'amalantar matarsa yana da wasa da wargi irin na abokin zama na buga misali wani lokacin yana ji da kai irin na sarki a fadarsa yana ji da kai irin na shugaban kasa a presidency wani lokacin yakan ji sha'awar wasa da wargi kamar irin yadda yaro dan shababa yake yi a wurin kakarsa so ake miji ya zama dukkan waɗannan bangarori gaba ɗaya domin a yadda Allah ya gini ya mace akwai botun da maballi a jikinta dukkan wannan maballan wani lokacin sai ka danna can ta yi aiki wani lokacin sai ka danna can ta yi aiki in ka danna nan bai aiki ba sai ka danna can ya aiki mai hikima cikin mazaje wanda ya san waɗannan maballan ya san waɗannan buttons din ya san waɗannan boturan ta yadda zai matsa can ya danna can abin da can bai yi amfani ba idan ya danna nan sai ya masa amfani zai zama mai sa ta dariya zai zama abokin hirarta zai zama mai ɗauke mata kewa zai zama mai umarninta zai zama mai hannunta zai zama mai razanar da ita zai zama mai mata albishir wani lokacin ba zai zama mai ladabtar da ita da lallasa ta idan hali ya kama abu na biyar duka ma'aurata su zanto masu bin tafarki na tsakatsakiya cikin ci cikin sha cikin sutura ba tare da ƙwauro ba ba tare da almubazziranci ba dan yin aiki da fadan Allah ta'ala wa kulu washrabu wala tusrifu ku ci ku sha amma kar ku yi almubazziranci wala tubazzir tabazira إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين كركي المبذرنتي ما سأل المبذرنتي دنجي شيطان ne. dan aiki da faɗin Allah ta'ala yayin da yake siffanta bayansa mummunai ibadar rahman yace walladaina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawam sune waɗanda idan za su kashe wani abu na kuɗin su ba sa almubazzaranci ba sa ƙauro tsaka tsakiyar ma'aulata su rinka jin cewa sune malaman farko ga ɗansu a wurin su zai koyi cin abinci da shan abin sha da sanya tufafi da yanayin magana da yadda ake reaction idan an yi fushi da yadda ake reaction idan farin ciki ya samu a wajensu zai koyi yaya ake gaisuwa don haka dukkan abin da za su yi a cikin gida din nan koyarwa ce a fakaice suke bayarwa zuwa ga ɗansu don haka sai su zama malamai abin buga misali abu na shida su zanto masu rigengeniya miji da mata suna rige wajen aikata alkhairi wajen ayyukan da'a wajen sallah wajen karatun Qur'ani, wajen zikiri, wajen kyauta, wajen kowane ɗaya na ƙoƙarin ya riga yi wa ɗan uwansa hidima. Tana tunanin me zan yi in faranta masa rai, yana tunanin idan na je gida me zan yi in sa ta dariya, tana tunanin idan ya zo gida me zan yi in mantar da shi wahalhalun da ya fuskanta a waje. Dole in suna irin wannan rigegeniya da juna, suna wannan tanafusi da juna, kamar suna gina wani harsashi ne mai kwari wanda rayuwa ta iyali take kafuwa a kansa. Sannan abu na bakwai, su rinka samun lokaci da za su zauna da juna su tattauna kan abin da ya shafi addini su tattauna kan abin da ya shafi rayuwa kan abin da ya shafi siyasa kan abin da ya shafi tattalin arziki kan abin da ya shafi wayar da kai dan saboda cike gibin lokaci kan lokaci ya tafi a banza saboda motsa himma saboda kuɗaituwa wajen kowane ɗaya ya amfana da lokacinsa amfani na duniya ko na lahira ya ƴan uwa waɗannan al'amura ba na nufin cewa su kaɗai ne ansa na warware matsalolin da muke fama da su a cikin gidajenmu amma ko shakka babu bin su na iya taimaka mana wajen warware wani adadi na matsalolin da muke fuskanta a tsakaninmu da iyalanmu tawa'un tsakaninmu da matanmu wani lokacin har tsakaninmu da 'ya'yanmu mu sani cewa rayuwa ba ta tafiya akan tsari ɗaya ko da waɗannan ababe guda bakwai sun tattaru baya nufin cewa shikenan rayuwa ta zama to amnun wa aman ba bakin ciki ba damuwa ba bacin rai rayuwa littafi ne mai wani adadi na shafuka ba shafi ɗaya ba a cikin rayuwa akwai farin ciki akwai bakin ciki a cikin rayuwa akwai samu akwai rashi a cikin rayuwa akwai wadata da talauci a cikin rayuwa akwai mutuwa sannan kuma akwai rayuwa ɗin a cikin rayuwa akwai samun fahimtar juna akwai samun sabanin juna da sabanin fahimta ba yadda za a yi rayuwa ta tafi akan tsari daya ko a gidan sarki ko a gidan attajiri ko a gidan liman ko a gidan talaka ko a gidan dan boko ko dan binni ko dan ƙauye dole wani lokaci sai ta rikice dole wani lokaci sai ta hargitse sai ka ci karo da ababen da ke gadar da bakin ciki da damuwa ko da ko daga wajen wanda ya fi kowa ƙaunar ka ne matarka ko ɗanka wani lokaci sai ya fusata ka sai ta fusata ka a irin nan ne za a gane amfanin haƙuri da juriya da hangen nesa da tunani mai kyau da rashin garaje kafin ɗaukar da yin tunani kafin ɗaukar kowane irin mataki a nan gurin da ake ba gane bambanci tsakanin wani mijin da wani mijin tsakanin wani mutumin da wani mutumin a nan ne kuma ake gane bambanci tsakanin maza da mata haƙuri tunani hangen nesa ya ƴan uwa idan iyali suka gino zamantakewar iyali yayi kyau al'umma za ta gyaru mutane su rayu cikin walwala da kwanciyar hankali da farin ciki ko da ba su da dukiya mai yawa ko da ba su da arziki mai yawa dukiya ba ta da ma'ana in mutane suna raye zama na tsartsar hauhawar tattalin arzikin ƙasa shirme ne in mutane suna raye rayuwar da babu suturci a cikinta ba ƙaunar juna a cikinta babu taimakekeniya da juna a cikinta, mutane yayin da duk za su rayu karkashin tsarin da ba na Allah ba, al'adunsu ne, a'a wani tsari ne daban da suka zana wa kansu ko aka zana musu ba na Allah ba, matukar ba tsarin Allah mutane za su rayu a kai ba, to za ga suna rayuwa irin ta dila, makirci, yaudara, rayuwa irin ta kuraye, babakere, da handama, da cin zali, rayuwa irin ta ɓeraye. barna da fasadi rayuwa irin ta ɗan tsako kaina na sani kanka ka sani babu yadda za a yi jama'a ta gyaru har sai an samu kowane ɗaiɗai da kin ɗaiɗaiku ya gyaru gidaje sun gyaru sai a samu al'umma ta gari wannan ita ce hanyar hanyar samun gidaje na gari samun muslim community na gari samun abin da ake kira al'ummatul muslima inna allaha la yughayyiru ma biqaumin حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين اللهم احفظنا وذرياتنا وزوجاتنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظنا واياهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله على قدر اسباب الخزي في الامور الدينيه والامور الدنيويه يسرني أن أراك مؤديا الواجبات التي عليك فيما بينك وبين خالقك من صلاة وصوم وحج وذكر واستغفار والواجبات المنوطة بك فيما بينك وبين الخلق من حسن خلق وصدق وأمانة ويسعدني أن أراك تهتم بإصلاح عقيدتك ورفع مستوى إيمانك في فهمك لدينك عن طريق مراجعة العلماء الراسخين في العلم وطلبة العلم الجادين في طلبه إنه لجميل أن أراك مجدا في أمورك الدنيوية في كل ما ينفعك وأجمل من ذلك أن تجمع بين الاهتمام بين الاهتمام بالدنيا والاهتمام بالآخرة قال تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين فاعلم أيها الأخ العزيز أن الإنسان روح ومادة روح عندما تصفو من الأكدار والأنجاس من شرك وكفر وحسد وحقد وتكبر تتحلق في الفضاء وتتطلع إلى الملأ الأعلى ومادة هي في أصلها قبضة من طين الأرض إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين هذه مادة فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين هذه الروح ولكل منهما حاجات وحاجات لحياته واستقامته فالروح تغتدي بتلاوة القرآن الكريم وكثرة الذكر والاستغفار ويصلحها آي من الذكر الحكيم وشيء من كنوز الحكمة مما صح من أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا فأنت إذا أهملت نفسك ولم تعلمها شيئا من القرآن الكريم والسنة لا تقرأ القرآن ولا تستمع إليه ولا تستفيد منه ولا توليه عنايتك مع تيسير الله تعالى لأسباب تعلمه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وخاصة في الوقت الحاضر الذي أحدثت فيه هذه الثورة المعلوماتية ما يشهده العالم من تقدم في كل مجالات الحياة وتسهيل لطريقة التعليم والتعلم أقول إذا لم تستفد من زمنك ووقتك في تعلم ما ينفعك فقد خسرت خسرانا مبينا ثم يأتي دور الاهتمام بالجانب المادي في جسمك فإن للجسم حاجة إلى طعام وشراب وهواء ودواء وله حاجة إلى الراحة والنوم فما عليك إلا تحقيق هذه الحاجات بطريقة شرعية وهي كثيرة من تجارة ووظيفة وغيرهما فلتحاول أيها الأخ العزيز تحقيق الموازنة بين الروح والمادة لا يشغلك الاهتمام بالروح عن الاهتمام بالمادة ولا يشغلك هذا الجانب عن ذلك ولا ترجح كفة على أخرى إياك وإياك أن تهتم بالروح فقط على حساب الجسم وإياك ثم إياك أن تصرف جميع جهودك وجل عنايتك في إسعاد الجسم وتحقيق الراحة له على حساب الروح فاعلم أيها الأخ العزيز أن الله تعالى هو الذي أوجدك من العدم وأحاطك بالرعاية وتفضل عليك بأنواع من الفضائل وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير كل هذا منه للعناية بجسدك وهو الجانب المادي فيك ثم إنه أنزل الكتب وأرسل الرسل من أجل بقائك على الفطرة الفطرة السليمة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون كل هذا لكي لا تعبد غيره لا استقلالا ولا اشتراكا لكي لا تسلك طريقا في الحياة أو منهجا غير منهجه الذي رسمه لك لكي لا تتبع طريقا غير مؤدية إليه أذكرك مرة أخرى بأنني أحبك في الله أرجو منك أن تبادلني الحب بالحب والود بالود أرجو أن نتناصح في الله وأن نتآخى في الله أفيدك علما بأن سعادة الإنسان تكمن في تحقيق الموازنة بين جانبيه المادي والروحي بين حاجات الروح ومتطلبات الجسم على ضوء منهج الله تعالى الذي رسمه للناس وبينه لهم رسوله الأمين بهذا فقط يسير الإنسان إنسانا تغمره السعادة والراحة يغدو ويروح وهو في راحة البال واطمئنان الضمير أما إذا عذب الجسم من أجل صفاء الروح كما تفعل البوذية وبعض الأديان في شبه الجزيرة الهندية فلا تشفى الروح ولا ترتاح ولا يسعد الجسم أبدا وكذلك لو أعطيت الجسم كامل العناية ووفرت له كل شيء من أنواع الأطعمة والأشربة وأهملت الروح فلن تسعد بالحياة وهذا مذهب الماديين الذين لا يلتفتون إلى الروح أبدا فتراهم يعيشون كالبهائم يجرون وراء كل شهية ويتسابقون إلى كل ما لذ وحسن من مطعم ومشرب ومنكح وملبس ومنظر يتسابقون إليه تسابق الحشرات إلى بصيص من نور في الليلة الظلماء وأما أرواحهم فهي خاوية على عروشها فارغة من الإيمان واليقين والتوكل والخوف والخشية والرغبة قال تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم بارك الله لي ولكم في هدي كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد ففي ختام هذه الرسالة إليك يا أخي وعزيزي أذكر نفسي وإياك بأن هناك حياة بعد هذه الحياة ودارا بعد هذه الدار هذه الحياة فانية وزائلة وتلك باقية وخالدة متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا هناك حياة أخرى أطول من هذه الحياة أطول وأطول بكثير فيها نبعث وفيها نحاسب وفيها يعرف كل منا مثواه الأخير على حسب ما كان عليه في الدنيا إما إلى جنة عالية قطوفها دانية يقال لأهلها كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية جعلني الله وإياكم من أهلها وإما إلى نار حامية كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفعة أذكرك بالموت الذي من أعاجب أمره أنه لا يتبعنا من الوراء وإنما نفر منه ويقابلنا من أمامنا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون إن النهاية قد قربت اقتربت الساعة وانشق القمر أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة وقديما قال أبو البقاء الأندلسي لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان وهذه الدار لا تبقى على أحد ولا يدوم على حال لها شان أين الملوك ذوي التيجان من يمن وأين منهم أكاليل وتيجان وأين ما حازه قارون من ذهب وأين عاد وشداد وقهطان قضى على الكل أمر لا محال له حتى مضوا وكأن القوم ما كانوا وكان ما كان من ملك ومن ملك كما حكى عن خيال الطيف واسنانه اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا عليك ردا جميلا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا يا وسيكة سيتك إتشيا zuwa gare ka a matsayinka na ɗan uwana na addini ɗan uwana na aƙida zuwa gare ka don karrama ka don nuna ƙauna a gare ka risala ce wadda zuciyata ta min ibla'inta hannuna ya ɗauki nauyin rubutawa don kai kaɗai ban da waninka don kai zuwa gare ka da gabatar da nasiha gare ka ina tabbatar maka da cewa wallahi ina ƙaunar ka don Allah ina son ka don Allah a bisa ka tabarkin Allah ina so maka dukkan dangin alkhairin da nake so wa kaina ina ƙi maka dukkan sharrin da nake ƙi wa kaina fata na in ga kana kusantar tafarkin shari'a kana nisantar dukkan wata hanya da Allah ke yin fushi da waɗanda suka bita fata na in ga kullum kana ci gaba a cikin lamurranka na duniyarka da lamurranka na addininka kana mai nisantar dukkan abin da zai jawo maka fushin Allah fata na in ganka kana kokarin sauke dukkan wani wajibi da ke kanka tsakaninka da mahaliccinka kamar sallah kamar zakka kamar azumi aikin haji karatun alqur'ani istighfari da sauransu fata na inda kana kokarin sauke dukkan wani wajibi da ya rataya a wuyanka tsakaninka da halittu yan uwanka iyayenka matanka ƴaƴanka kannanka danginka makwabtanka fata na in ga ka damu wajen lura da duk abin da zai kara ɗaukaka matsayin imani a zuciyarka ya ɗaukaka matsayin fahimtar ka game da addininka wajen tambayar malamai da bibitansu wajen zama da ma'abuta kirki mutane na gari da amfanuwa da su so ne ke kullum in ga ka damu wajen abin da duk zai amfane ka kokari na in ga yaya za ka yi ka ci moriyar duniya a lahira ka dace da aljanna irin yadda nake sowa kaina haka ubangiji ta ala ce wabtaki fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wa la tabghi al-fasada fil ardi inna Allaha la yuhibbu al-mufsidin abinda ubangiji ta ala ya baka nemi duniya da shi amma kar ka manta da rabanka na lahira hada tsakanin biyun a rika rige da kai wajen abin da ya shafi duniya kamar yadda ake tsere da kai wajen abin da ya shafi lahira wannan wajen abin da ya shafi neman aljanna kar ka yi barna abin kasa ubangiji ta'ala baya son mabarnata ka sani ya kai dan uwana dan adam cikin hikimar Allah ya samar da shi ya gina shi akan bangarori guda biyu bangare na farko bangaren ruhi ko rai ko zuciya bangare na biyu bangaren gangan jiki wanda ya shafi kashi da bargo da jini da tsoka da sauran bangarori na jikin dan adam haka Allah ya tabbatar da wannan hakika yayin da yace iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin Allah ce da mala'iku zan halicci bil adama daga ƙasa turbaya kaga wannan shine jalibi na madda a jikin dan adam wato ma wato kenan material kenan a jikin dan adam material part na dan adam madda sannan kuma yace fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi fa qa'u lahu sajidin bangare na biyu shine bangare na ruhi spiritual part a jikin dan adam kenan wannan su ne suka taru suka gina dan adam ruhi da gangan jiki kowanne yana da bukatunsa gangan jiki yana da bukatun ci da sha da sutura da matar da za ta ɗauke masa kewa da tataccen iska na shaƙa da mahalli wurin kwana mai kyau sai ka neme su ta hanyar da Allah ya shar'anta maka ruhi yana bukatar abinci abincin zuciya shine karatun alkur'ani mai girma zikirin Allah istighfari sauraron abin da ya inganta na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana karanta maka ko kana karantawa safiya da yammaci da shi zuciya take natsuwa take samun walwala take samun kwanciyar hankali duk yadda dan adam yayi kokarin bauta wa gangan jiki ya ci ya sha ya shaka ya more wurin kwana mai kyau mahalli mai kyau matashiyar mace kyakkyawa wanda zaka rinka musayar dariya da murmushi shi da ita matukar bai kosar da zuciyarsa da ayoyin alkur'ani ba da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da tarihin magabata na gari to yana cikin tashin hankali yana cikin damuwa yana cikin bakin ciki sai ka ganshi a zaune a gidansa tsakanin iyalinsa a murtike a daure fuska a daure ya haɗa gidansa da kasa bai san dalilin bacin ransa ba ya yi watar da zuciyarsa ne baya sauraron qur'ani ko ya saurari karatun ko ya karanta ko a karanta masa ko ya karanta ko ya karanci tafsirin ko a karanta masa yayin wata kazinciyarsa ba ta san komai ba na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa a Makka kafin Madina rayuwarsa a Madina bayan hijira rayuwarsa a matsayinsa na magidanci tare da iyali a matsayinsa na komandan yaki a filin gumurzu a matsayinsa na shugaban jama'a a matsayinsa na alkali mai fatawa mai aulazuwa ko mai aula a gidan wani mai saya ko mai sayarwa bai dauki kowane irin sample a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole hankalinsa ya tashi dole ya samu kansa cikin kangi yana gidansa amma kamar yana kurkuku yana ofisinsa amma kamar yana kurkuku idan ka tambaye shi me ya dame ka bai sani ba bai rasa cin yau ba bai rasa cin maganar abinci ko sutura ko muhalli wannan ba ta cikin ajandar sa shekara ashirin ko talatin baya ko baya tsammanin gobe ko jibi zai bukaci zuwa ga muhallin da zai kwanta yana da shi ko motar da zai hau ko wani kayan gwangwajewa da jin daɗi amma na cikin tashin hankali yana cikin firgici a tsorace yake na jin tsoron abin da bai kamata a ci tsoronsa ba saboda ya wofuntar da zuciyarsa daga alkur'ani mai girma ya nesantar da ita min ta'alimi sama da saƙon da Allah madaukakin sarki ya saukar daga sama dole mutum ya samu kansa cikin takaici cikin tagayyara da haka lalle ne dan adam ya yi kokarin gudanar da abin da ake kira muwazana wato a samu balansin tsakanin bangarori guda biyu bangaren gangan jiki da bangaren ruhi waɗansu daga cikin mutane sukan baiwa ruhi muhimmanci su wofintar da gangan jiki ba za su ci mai kyau ba ba za su sha mai kyau ba ba za su tafi neman abinci ba sai su ragonce su susuce kuma su kare wannan ragontakar tasu da cewa su masu tawakkali ne ko masoya Allah ne ko masu zuhudu ne ko masu kin duniya ne ragonci ne sun ne suka yi wa lullubi da barko dan kar a gane a madadin su himmatu su zama masu kwazo masu kazar-kazar da kaiwa da komowa duk ta kawarka ba kai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sun je kasuwa sun yi noma sun yi kiwo ba kai annabawa ba cikin su akwai makeri annabi Dawud wa alanna lahul hadid ga zakariya kafinta ne kamar yadda manzo Allah ya tabbatar cikin sahihu muslim ga sauran magabata na gari wanda sun yi sana'a sun tashi sun nemi na kansu ba su susuce ba ba su rabance ba ba su kasalance ba da haka wofintar da gangar jiki kawai don kula da ruhi wannan ba aqida ce ta musulunci ba bangaren aqida ne na addinin buda da bangaren waɗansu addinai a kasar hindu wanda suke azartar da gangan jiki wai dan rai yayi kakal zuciya ta yi ta tas ta rinka leƙen saduwa da mala'iku ko alama ba haka ne sannan ba daidai bane ba mutum ya rika bautar gangan jikinsa ya manta da ruhinsa ba ruwan shi da gyara zuciyarsa sai kwalliyarsa sai cinsa sai shansa sai mahalli sai wurin kwana sai abin hawa idan ya tsaya yana ado a gaban diresin miro sai minti arba'in minti hamsin ya karya hudanan ya juya can ya shafa wannan mai ya shafa wancan turare a lokutan da da yayi amfani da su wajen istighfari bai san adadin da zai ba da yayi amfani da su wajen salati ga manzon Allah bai san adadin da zai ba da yayi amfani da su wajen karatun alqur'ani bai san adadin ayoyin da zai karanta ba ma'ana lalle ne mutum ya tabbatar da daidaiton juna tsakanin bukatun rai da bukatun gangan jiki domin daidaita su su tafi akan saiti shi ke mayar da dan adam a matsayin sa na dan adam ba ya su ce ya zama wani abu daban ba a karshen wasiƙa ta dan uwa dan wasiƙa tana da tsawo ina sanatar da kai cewa wannan duniya da muke ji da gani takaitacciya ce karauci dama san karauci ina sanatar da kai cewa akwai wata rayuwa bayan wannan rayuwar akwai wani gida banda wannan gidan da muke ciki yanzu rayuwar da tabbatacciya ce da wamammiya ce ta yanzu ko farauce karauce a rayuwar da za mu samu kanmu a ciki ta gaba a cikinta na za a tashe mu daga cikin kaburburanmu a yi mana hisabi a yi mana kididdiga a yi mana tambayoyin mai muka aiwatar a cikin rayuwar mu ba wai 24 hours a cikin dare da yini ba gaba ɗaya rayuwar ka tun daga alif ɗinta zuwa ya'un ɗinta sai an tambayi ɗan adam mai ka gudanar a cikin ta a cikin waccan rayuwar ne ta lahira kowane ɗaya daga cikin mu zai san mako masa ta ƙarshe in ma dai ya zuwa ga aljanna madaukakiya wanda za a ce da mutanen cikin ta kulu wa shrabu hani an bima aslaftum fil ayyamil khaliya wato ku ci ku sha ku more sakamakon ayyukan da kuka yi a kwanakin da suka shuɗe a baya yamma kuma wuta Allah ya tsare mu wuta mai tsananin kona wanda duk lokacin da ma'abota cikin ta suka yi yunkurin fita wa aidu fiha sai a mayar da su a ciki a garka mai kofar a ce da su zo ko azaban nar allazi kuntum bihi tukadzibun ku dandana azabar wutar da ko kasance kuna karetawa idan sun ji kishirwa suka bukaci ruwa yuzaqu bima'in kalmuhul yashul wujuh sai a kawo musu tanyo da agaji da wani ruwa tafasasshe kai ka ce tagulla ce da aka narka saboda zafin wuta yana tafasa a ce shi za su sha yashmul wujuha wanda yake soye ya gace fuskar fuskar mutum gaba daya bi isa sharabu wa sa'al murtafaqa ya dan uwana ina tana da kai mutuwa mutuwar da yake yana daga cikin abin mamakin ta ba wai gun mu take a baya ba lokacin da muka gudu mun kara matsawa kusa da ita ne in muna tsawaye kuma ba mu gudu ba kuma dama muna tab da ita Allah ce kul innal mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون sai da su mutuwar da kuke guje mata tana nan a gaban ku kana gudu sai ka kaje kusa da ita thumma turadduna ila alimil ghaibi wa shahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun lokaci ya kusata kiyama ta kusanto dukkan wani magabaci da ka sani baya a tarihi ya riga ya tafi dukkan wani babba da aka taba yi a duniya babba ta fuskar sarauta ta fuskar kuɗi ta fuskar malanta da addini sun riga sun tafi ina annabawa ina sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ina mutanen kirki na gari ina wadawa-dawa dubu dai ga sarakunan mu wanda sun ka rike kasar mu masu ko daraja gare mu dubu shehu mujaddadin mu fituna ba za mu dawama ba yau ina sarkin musulmi bello ko abdul karimi musa ko abdul salami sun wuce wannan mukami ba a san ɗaya wanda ta rage ba umarin dallaji korau ya mace a kuma su sallau haka yaro ɗansa ƙosau ba su talhatu yau a zazzau su a ba ina aliyu ba ba sun wuce sai ambatansu sai tunanin dukiyarsu kyan adansu da kyan hawansu ba ka ƙara ganin ɗayansu in ba zuri'ar da sun bari ba mutuwa kenan hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum dhikra kana jin duriyar ɗaya daga cikin su yau da safa kai tauzali da wani duk sun riga sun tafi wannan ita ce mutuwa tun da muka san akwai ta ba mu shakkar aukuwarta sai mu daina faɗin halinta yan uwa mu yi tattalinta tun rai bai kai ga tagwafa ba tattalinta kiyaye haddi zuciya ta yi ijtihadi kai da koye a bar fasadi har akai ga biyan maradi ba sai an san ta lafiya ba اللهم اهدنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ردنا اليك ردا جميلا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لا نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لا نعلم اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وانصر إخواننا المسلمين في العراق وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وتبارك ذاك يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقوموا الى صلاتكم الحمد لله